أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مدى أزمي يوم وترانا تتوم شابير أوس رمضان شكرا تدونا لدي هدو دا أربعين دا أو وانديري دا شاشدا دا وتم هدو شكرا دبوبيو دا قوم شابير cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa nan zabiyar maulana a shekh sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu mun kasance a cikin suratul a'raf inda muke cikin kissan sayyidina musa alaihi salam a za mu tashi a wa idda taqallal jabal na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
صدق الله العظيم آه منا cikin wato magana akan baiwar waki da Allah ya wa banu Isra'ila suka kutuce wato ga Allah da annabinsu annabi Musa alaihissalam Allah ya ce wa inda tatna aljabala fawqahum ka tuna musu yayin da Allah ya daga dutse a saman su ai fawqal yahudi ka annahu gullatun ka ce girgije ne a saman su ka annahu ghamamatun fawqahum wa zannu annahu waqi'un bihim sun tabbatar cewa dutsen zai faɗo musu zanna yana daga cikin abdadatul lugha akwai kalimomi wanda suke daukan kishiya yana zuwa zato yana zuwa kuma yaqini eh to nan ya zo a ma'anar yaqini ne eh kamar can wannan wa zannu annahum mani'atun husunum li irin wadannan eh suna zuwa a ma'anar wato yaqini ne wa zannu annahu waqi'un bihim sun tabbatar cewa wannan dutse zai faɗo a kansu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya wa banu Isra'ila baiwa waki da yawa a ba karamar baiwa ba ce mutum ya laifi a nuna masa laifinsa in bai tuba ba gashi abin da zai same shi maimakon a ce an bar shi a masa kamun talala Allah ya sauko dutse a kansu cewa idan ba su tuba ba to za a jefa musu wannan dutse ka wannan ma baiwa ce a yanzu shi yasa Allah ya sa shi a cikin nimomi da ya musu su ساكت عليهم يعجلان إياه بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة wato zai faɗo musu idan ba su karbi hukunce-hukunce na attaura ba ka annahu abau hadi da sun yi wannan hukunce-hukuncen don nauyin su faƙabilu sai suka karba wa kulla lahum khudhu ma atainakum bi quwwatin yayin da suka karba sai Allah ya ce to ku riki at-taurat da na ba ku fa da karfi أي بالدين والشهادة كما يبقى ترى أبا أمرهم الله تبارك وتعالى أن يقبلوا التوراة أن يقبلوا التوراة su karbi wannan attaura wa ya'malu bima fiha bi quwwatin wa shihad wadhkuru ma fihi ku tuna abin da ke cikin attaura aiki aiki da shi la'allakum tattaqun tabbas za ku ji tsoron Allah idan kuka yi aiki da shi eh a nan yace quduma atainakum bi quwwa wato amara bil jiddi wal quwwati Allah ya umarni da ayi wato rike shi da kwazo da karfi fa'alina anna suluka tariqil qawmi shiga hanyar wato mazaje tariqar hanyar Allah la ya ta'atta ba zai yi ba illa bi jidin wa shihadi wa quwwati eh ba zai yi mutum ya shiga ya bauta Allah cikin kasala ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a bayan kowace sallah sai ya nemi tsari daga kasala da gazawa Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal ajaz saboda waɗannan hala idan suka lizinci mutum duk wani lalaci zai kasance tare da shi ya raba shi da Allah a duniya ma ba zai samu alheri ba saboda haka ya kai mutum ya nemi tsari daga gazawa da lalaci eh ba a shiga hanyar Allah da wato sako-sako fa bil huwaina la yudraku ba a riskar hanyar Allah da wato sassauci la budda min ijtihadi wa la budda min quwwati dole a yi kokari dole kuma a yi karfi shi yasa ake son mutum ibada tun kana saurayi ka fara dalili idan jikin ya saba to in ka girman ma normal aikin da kake za ka yi sa amma idan rauni ya zo to da ba jikin bai saba ba ba zai yi ba kuma harka ce ta karfi da ƙwazo Allah ya samu gani a shi Ibrahim radiyallahu anhu ce wato wal quwwatu quwwatan karfi kashi biyu ne ahlul ibadati yasluquna tariqa bi quwwati ma abota ibada suna shiga hanya da karfin su ne wa ahlul mahabbati ma abota soyayya faduna an anfusihim su sun yi fana'i ga barin kawukansu ya sulkuna tariqa bi quwwati al da karfin Allah ne suke shiga hanyar Allah akwai wanda shi sai ya nemi hanyar zai shige ta akwai kuma wanda Allah shi ya nema masa hanyar eh na'am
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون نعم واتوانا آية ita ta yi kira ne da dukkan ɗan adam tunda gashi dama magana ne akan ƙuraishi dalilin wannan magana sai ta kawo aka magana yahudawa da nasara to kuma nan Allah ya yi natarwa ga ma dukkan adadin ga abin da fa Allah ya ɗora musu tun a alamin arwahi kaga kira ce ta gamayya ta gama dukkan bani adam ubangiji yace wato wakur ka tuna in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatihim wato Allah ka tuna musu yayin da ubangijinsu ya ɗauki alƙawari tun suna cikin tsotson a to min zuhurin duriyatihum wato min duriyatim a zuri'ansu suna tsotson su Allah ya ɗauki alƙawari ga ɗan adam wa ashhadahum ala anfusihim ya shaida musu a karan kansu yace alastu bi rabbikum ai ni ne ubangijin ku kowa sai ce bala eh Allah kai ne ubangijin to Allah yana tana mana wannan alƙawari da muka dauka tun lokacin da ya halicci rayukan mu هذا الميثاق وقع يوم عرفة وان القوري يا فاروني أرانا عرفة شيء سأكي تارون عرفة eh bi mahallin yuqalu lahu na'man a wani guri da ake kiran shi na'man kori ne a arafa yanzu haka yana nan ba wai a wani sama bane ko a cikin aljanna ko a wata duniya daban a wannan duniya sai Allah ya tara dukkan rayukan ɗan adam din dama Allah ya halicci rayukan mu gabanin halicci jikin mu da shekara ta biyu ne rai ya riga jiki da shekara ta biyu to ko jikin ma ba wai a nan duniya da ka gan shi aka halice shi a dama an gama komai shi Allah ya gama komai kawai dai yana bayyana lamuransa ne amma batun halitta ya gama haɗa Allah akhadha al-ahda ala auladi adama qabla wujudi Allah ya dauki alƙawari ga 'yan adam tun gabanin samuwar su كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر كما يرد النبي قال سيدنا عمر إن الله مسح ظهر آدم فخرج ذر واتو بيض wato Allah ya taba bayan annabi Adam sai wasu kamar bariya shi fara da suka fita wa masaha zahrahu fa kharaja sududu sai wasu igiya shi fada da suka fita fa qala haula ila aljannati wala ubali wadannan farare su da yan aljanna ko ban damu ba wa bi amali ahli aljannati amalun da aiki yan aljanna za su yi aiki hatta ya mutu ala amali a'mali ahli aljanna har su mutu akan ayyuka na yan aljanna fa yadkhulu aljannata su shiga aljanna wa haula'i ila an-nar wadannan kuma yace zuwa wuta wa bi a'mali ahli an-nar ya'malun kuma za su yi aiki da ayyukan yan wuta ne hatta yuktamu bi amali min a'mali an-nar har a rufe rayuwarsu da aiki na yan wuta fa yadkhulu nara sai su shiga wuta wato wannan a cikin ilimin Allah babu wanda Allah ya sa shi wuta ko aljanna kawai dai Allah ya sa waɗannan da ya halice su fa in sun zo ba za su bi shi bane waɗannan kuma ya san cewa idan suka zo za su bi sa kaga ba Allah bane ya sa wato wannan kawai ɗan wuta wannan kawai aljanna yadda wasu suke muzanta fahimtar nan a dama ɗan wuta Allah ya ɗan wuta ne a'a idan Allah ya ce wani ɗan wuta ne a'a cikin ilimin sa wani nan ya zo duniya ba zai aiki ba sako zai yi ya san wanda sai ce wani ɗan wuta ne wani ɗan aljanna ne ba wannan faɗin bane ya sa shi aljanna a'a Allah ya san cewa in ya zo duniya zai bi Allah saboda haka zai zama ɗan aljanna sai Allah ya ce wannan ɗan wuta ne wannan ɗan aljanna ne saboda haka aljanna ana samun ta ne da aiki falalan mun karanta cewa za a shiga aljanna da falalan Allah wato aikin da zai baka dama ka aikata shi shine falalan Allah din Allah ya sa a gane sai wani mutum ya ce qala qa'ilun ya rasulullah fa fima al-amal tun da ƴan wuta an gama da su ƴan aljanna ma an gama da su to me yasa za mu aiki قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل يسر لما خلق kuyi aiki kowa ya an sauwaka masa abin da aka halice shi don shi ne faman khalaqahu Allah fi jannati yuwaffiquhu a'mal jannati wanda Allah ya halice shi don aljanna sai kaga ya daidaita shi da ayyukan aljanna ومن خلقه للنار وانت اهل الجيش كما دوتا يوفقه لعمل اهل النار سيدك الا يسا من اي اي وتتني جف القلم رفعت الاقلام وجف الصحف إيه. جعل الله هذا العهد حجة على بني آدم ولا الأول ألا يأوكا وتدق آدم ولا شيء هجة أكي آدم ما لم يسوك كيف يكون حجة عليهم وهو ما تذكروه ta yaya alkawari zai zama hujja a kare a gare su alhali ba suna shi ba yanzu misali dukkan mu nan muna daga cikin wanda Allah ya ce ni ba ubangijin ku ba ya halice mu amma a cikin mu misali babu wanda ya san wannan aiki amma kuma Allah ya da kowa haka in dai rai da ayi haka amma ba mu san wannan ba to saboda haka ta yaya zai zama mana hujja sai malamai suka ce kana hujjatan alaihi walau lam yatadhakkaruhu hujja ne akan su ko da ba su tuna shi ba amma akwai wanda suke tunawa tattaunawa da aka yi akwai daga cikin annabawa akwai daga cikin waliyai wanda Allah ya sanar ya tana musu wani abubuwan duka sun gansu shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuntu نبيا وعارفا بنبوته وآدم قبل الطين والوحيد kaga wannan Allah ya ba shi fahimtar tun gabani ya zo duniya wato ya yake tun da dama mahalice ka kai ko kuma ka ji maulana shi Ahmad Tijani ne wa ruhi kimidul awliya min awwal an min awwal nasati ila ila nafsati ruhi na ita ce tsakanin waliyai da annabi sallallahu alaihi wasallam tun da Allah ya halitta har zuwa Musa to Allah shi ya sanar da shi wannan abu an fahimta ai to wannan wasu ba za su tuna ba li anna Allah arsala rusula fa akhbarahum fa akhbaruhum bi hadha al-ahd ai Allah ya aiko annabi manzanni kuma sun babu wannan labari wal insanu idza nasiya shay'an wa akhbarahu bi qatibihi yakunu ka'annahu arafahu idan mutum ya mace abu sai aka zo aka bashi labari wanda ya bashi labari kuma a mutaccen mutum ne to ai zai zama ya san wannan abu tunda mun mance wannan alƙawari amma annabawa sun zo sun ce mana wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu rabbukum qalu bala mun faɗi wannan to ku tuna fa Allah ya gaya muku wannan kaga saboda haka wannan tunatarwa ya zamanto kowa ya san da wannan abu eh shehu ya ce masalan lau sallaita zuhura wa nasita rak'atan da a ce za ka yi sallar azhar sai ka mace raka'a guda daya wa sallalla ka sallame wa zakkaraka aljama'atu bi an qad baqiyat alayka rak'atu sai mutane suka tuna maka cewa akwai raka'a daya kan kai kuma ka mace ce wa anta ma zilta nasiyan kuma kai baka kushe mai mantuwa ba sai alayka rak'atu dole ne zai wannan raka to saboda haka annaba da suka zo suka gaya mana wannan tunatarwar kowa ya san shi فهذا العهد وإن كان قد تناساه كثير من البشر وأن القول كودا يوم متعجل سبب شيء سبب هذا هو حجة على جميع البشر شي حجة أكن ذكي أدب saboda manzanni ne suka gaya mana haka don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra dukkan wani yaro da za a haife sa ana haihuwarsa akan musulunci ne fa abawahu yuhawidani iyayensa ne suke mai da shi ba yahudi au yunasirani ko su nasaratar da shi au yumajisani ko su majisartar da shi kama tantiju al-bahimatu al-bahimatu kamar yadda dabba take haifan dabba har ta jidu da fi har bid'a yace ba za ku samu wacce aka yanke mata kunne ko hanci ba ai kaga dan adam shi ke canja dabba kenan to haka aqidar wato dukkan dan adam aqidar musulunci ce iyaye ne suke canja kamar yadda dabba ake canja ake wato haihuwarta babu wuta babu yanke kunne babu wani abu sai mutane su canja ta to saboda haka haka addini ma duk mutum musulmi a dukkan wani dan adam idan aka haife shi inda zai girma ba wanda ya taba sai bauta Allah Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yace yace hatta jaki ya san akwai Allah ya ce dalili ya ce idan yanzu jaki yana tafiya sai ka duki bayan zai ko gaba gaba to kenan ya sa akwai ne abu a baya to saboda haka wannan taba shi da aka yi ya san an taba shi kenan ko yace ko shi ya san akwai Allah to babu halittar da ba ta san akwai Allah ba sai dai zai wahala yadda annabawa suka kawo mana addini wannan sunna ne wannan farilla ne wannan wajibi ne wannan lokacin da kaza mu san wannan sai dai annabawa amma ka san akwai Allah din to za a sani amma tafsiriyan ba za mu samu wannan ba to haka Allah ya halitta eh وهذا العهد وقع قبل هبوط آدم وانا القولي يا أو كل تلك كن سوق والنبي آدم آدم غير موجود ثم باب وبنو آدم الذين ذكروا في الآية غير موجودين إن آدم ما لأك أمتا آية باب سوء وظهورهم التي ذكرت غير موجودة بايا سوء لأك أمتا شيما باب إيه الذي يمكن في حق المخلوق هو أن يستخرج شيئا موجودا من شيء موجود ويخاطب موجودا شيء dan adam ne zai iya cire abu da akwai yayi magana da shi amma Allah ka duba babu adamu babu dan adam din babu bayan sa amma kuma yake magana da shi fa Allah wa yawa wannan Allahu akbar eh والحق تبارك وتعالى أخرج الذريات يا ترى الذريوي أما وهو معدوم باب سوء من ظهور البنين أبايا واتون والظهور معدوم بايا باب والبنون معدوم يا إما باب وآدم معدوم سيدنا آدم ما باب شيء فأخبره الله كم باس لاباري وكلمه وأجابه الله يبس مكانا كوسك أنسى وسيبا الله بابا وزي والنعم إيه تبارك الله وفي ذلك الوقت الأرواح واتوحى ولا التي روح كان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة سورة يكا تارك عن ذلك تارك فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف أبو ليس جونا ذاك جسوني سابو على الدنيا وان بسوس جونا بكما ذاك جسون سابا ينا دك سكيم ببر بلمر الله واتوان حديث duk mutumin da kaga kana mu'amala da shi a nan duniya to ba a nan duniya kuka fara mu'amala ba tun da Allah halicci wannan rayukan da kuka san juna shi ne kuke mu'amala a nan amma in ba ku san juna ba a wancan lokacin ba zai ku mu'amala a nan ba babbar nima kenan kaga ruhin mu ya san annabi sallallahu alaihi wasallam da ba zan imani da shi ko ba haka ba shi ne su shi guda da aka suna faɗa alaƙar ruhinsu da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin dan kai ma da baka san annabi a wannan lokacin ba za ka gaskata shi babbar ni'ima dukkan annaban Allah nan da manzanni su kafin su tun a wannan lokacin shi yasa ka gaskata su duk dukkan mala'iku ka san su saboda haka shi yasa ka gaskata su duk mutane da kake mu'amala da su a yau a nan duniyar nan zaman nan da muke sai da muka san juna a wancan wuri su yasa ba da haka ba ko an ce ka zo nan ba za ka zo ba wannan babban nima ne shi yasa idan ka ga wanda kake mu'amala da su ya dace ka gode wa Allah alaƙar ba nan ba ta ka ga wasu sigajigan wajen sigajigan malamai tana mu'amala da su sun kaga wannan ba karamin tun ba nan kuke sabo ba to haka idan ka ga fasikai da kafirai su ma sun yi taro tun a wancan lokacin sun san juna kaga wannan yana nuna cewa shi ma ba sa hadin da yake tare da shi الأرواح جنود مجندة فما تعرف من السلف وما تنكر من السلف أتكين وانا حديثي ذات جوز من يمن يولي سنا مغانا أكارن كنسو ستون قبالي أهل جراو دور الناس ما يسوس إلي إلي tun da gashi hadisi ya faɗa wannan magana saboda haka yanayin kusancin ka ga Allah shi yasa Allah zai buɗe maka basiranka ka san yadda kake a alamun zarrinka da alamun arwahi da yadda ka zo ka shiga alamun ashbahi da tatawuratun da kayi duk wannan ayyuka ba wai sai da mahaifinka da mahaifiyar da suka haɗu suka haife ka ana aka fara a'a malaka ba dai sai ka ce John Astaghfirullah shine ya san wannan amma ranar da an halitta rayuka ranka wannan an halitta shi to tun daga nan annabi Adamu annabi waye waye har ka zo kansu ma'aifinka kaga tafiya ce mai tsawo aka kai to akwai wanda tun daga wannan lokacin duk takun da yake ya san inda yake daga ciki akwai waliye wanda tun daga lokacin suke tare da almajiran su su rabu da su ba sun san su kuma shi abu fatihi ya ce duk mutumin da ya zo wajen mu yace ba shi ya zaɓe mu mu muka zaɓe sa tun a lokacin da ma suka zaɓe almajiran su saboda haka in mutum ya yana mu'amala da mutane ya gode wa Allah in kuma kaga kana kana mu'amala da wasu wallahi tallahi ka wa kanka karatun talusu ka tuba ga Allah ka zo ka haɗa kai da mutanen Allah wannan hadisi hadisi ne mai faɗi idan za mu tsaya a kan shi to ina ga watan ma za mu cinye shi eh saboda sufaye suna da tafi a ciki sosai sura rayukan Allah ya halice su akan kashi uku ne il arwahu ja'u ala thalathati sufufin sun zo akan sahu guda uku as-safu al-awwal sami'u thuqab al-haqqi yayin da Allah ya ce alastu bi rabbikum sahu guda uku ne ruhukan su sahu na daya sahu na biyu sahu na uku to sahu na farko su sun ji maganar Allah yadda zalata take Shehu Abdul Aziz Dabba ya ce ba a nan aka yi magana ba. An gane a yayi. A sama da aka yi magana amma da yake tsawon muryar Allah ne shi ne jefin mu nan ƙasa. Da wata duniya ma mu je can zamu rayu ba a nan duniyar ba ne. To wannan tsawon da aka yi shi ne ya sauko da mu a Arafa. Ana amma aka yi taro. na ɗaya kenan na biyu fantsama da aka yi duk inda ruhin gele sai ka je wannan gurgurgu idan ruhin kafuri ne to kasan har abada ta kafuri za ta zama saboda su nan suka ce idan ruhin musulmi ne ya je wannan gurin to kasan zai zama na musulmi duk a lokacin Allah ya zama komai Allahu akbar سمعوا خطاب الحق وشاهدوا جماله سنجي مكان الله كما سنجي جمال الله وأجابوا بمحبة وعيان سن أنت والله تكين سن الله تكين الله تحرقوا بسوء هذا السفير أكوين شيء عباس المرسي ya ce wallahi tallahi da annabi zai buya wa ido na ba zai sai ni musulmi ba an fahimta ahlu mahabbatin wa iyali su ne wanda suka ji maganar Allah zatin ta an an ta yanda take wanda dutse ma ba karanta bai dauke ta ba to su sun ji ko sun sauka to wannan daidai da sakan daya zuciyar su ba ta kauce daga halaran Allah kuma annabawa ne da kudubai da manzanni da annaba da kudubai wannan daidai da sakan daya ba sa kushe akan mushahadan Allah kun fahimta haka Allah ya abuntun fil azab eh to wannan ajabu bi bala sun ansa wa Allah suka ce eh Allah ka ne ubangiji والصف الثاني فهو نبي سمعوا العقابة وشاهدوا جلالا سوس لما كان أما بسوك جمال الله لا لفيبا سوك جلال الله بينهم صف مع الحق تبارك وتعالى أقوي فهو كان سوك الله شو ولا شيء يقوم حجاب ولا سهو نفرقو دي كان شيء زوج حجاب ولكنه حجاب حقيقي حجابي ناتوشي سبو دسوسي مكان dalilin wannan sun zama mutanen Allah ba sami al-khitaba bil iman sun yarda sun yarda maganar nan Allah ne yake kuma sun yarda Allah ne ubangiji su wa shahadu jalal amma ba samu jamala ba sun ga jalala shi yasa za ka ga irin shiriyar da annabawa da manzanni da kudubai suke ba irin da mu'mini suke ba saboda su suna cikin jalala eh fa qalu bala wa safahu thalithun ma shahadu shay'an sahu na uku ko su komai ba bainahu wa bainal kitabi hujjatun akwai shafakai tsakanin su da wannan wato zance amma fa sami'u jawaban fasaini bala suka ji wadannan sun ce bala bala bala abin su sai Allah yake ba shi kenan su ma sun ce an ce bala sun ce bala Allah ya kiyaye fa qalu bala taklidan su ma suka ce eh amma suna masu koyi ne ba su ji magana ba الصف الأول خرجوا رسلا وأنبياء وأصحابا سهم فرقو سكه جاء مدعين من سنيد أن بعد قربي والصف الثاني خرجوا مؤمنين سو سو ما سكت كتاوي كتاوي سنجي مكانا أما ولا سوسا مكاني sun gaskata suka ga mu'minai da ulama da malamai wasaf salisu raja'u kuffar sahuna uku suka koma kafirai irtaddu suka yi rida فلما قالوا بلى جميعا خلقه الحق تبارك وتعالى كوي الله سيكو أما صدكا دا مؤمنين دا كافرين دا وايه دعك هذا سبيلا جعله شيئا واحدا ألا سني أصحاب هدى فصار كل واحد يبتلع ما قدر الله له قوة هدي أبدا ألا قدر هدي فكل من ابتلع من ابتلع واحدا يلد واحدا دون هدي يرود زها زها كنت أنا كم هاي الله أكبر ومن ابتلع أكثر يلد أكثر وان يهدي سمد دعايا كما يهدي سمد دعايا ومن لم يبتلع شيئا فلا يولد له وان يهدي كما بشيء هو عيب ويجعل من يشاء عقيما إيه وشخص أسود ابتلع شيئا أبيضا ولكم ذاك كمتم بكين سيها أبو فري شيء كافر يلد مسلما كينا كافر سيها هيفي مسلمين تند قاعد أنت سهو أرنبين إذا أمر سو أرنبين كون مسلمين لا سو هيفي مسلمين كافر كافر الله هذا أبوكما أكيد هذا يجور الله تهتم يكفي wal'aksu da aka sin haka sai ka ga wato mutum musulmi aiki kafin shi ma eh faradahu Allah tabaraka wa ta'ala kama kanu sai Allah ne da sun su suka sace eh fala tazalu dunya qa'imatan mustamirratan hatta yakhruj al-akhir walad min ulaika al-awlad dunya ba za ta kushe tana da dogewa har karshen ta da za a haifa na wannan mutane zai kasance kharaj min silsilati bani adama min aslali daga tsatsan su qarnan wa qarnan hatta yulada akhiruhu saboda haka wannan abu haka yake sai na huzaifa بن اليمان وصاحب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر النبي يجي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بكل شيء النبي يا جاي صحابان سكو تند شيء أم باش علمي إن فرقو إن كرشي سوما يسند سو أبو بوا yace hatta wato dan karshe da za a yi a duniya ya mata ta sai da annabi annabi ga mu فلهذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكي شيكنا سكتي واتو شهدنا ألستم ربكم قالوا بلا شهدنا يا الله مشيدا واتو كين أبنجم الله يتو كده يزمنتو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نعيكمكم أنزلني ستنا مكوانا كده تكسنتي كن ربك نيجا بني شرين قيامة قيامة إيه الحكمة في هذا المزاج يوم القيامة شيئان شبرا الهكمر ولا القول إذا أكيرين يا هكمة تدعي ألا يقوم ألا يقول الكفار يوم القيامة إنهم ما كانوا عارفين في التوحيد dan kada kafirai su ce rai ya ba san kade ta Allah ba fa kulluhum aqaru bi hadha tawhid fi dhalika al-kitab dukkan su sun tabbatar da wannan kade ta wa wannan alƙawari wa in da'u annahum nasuhu ko da sun rai cewa sun bace shi fa rusul akhbaruhum wa hum thiqatun fa qamat hujja hujja ta tsaya kansu na biyu an tabu taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl wato dalili na biyu au ta kulu inna ma ashraka aba'una min qabl iyayenmu ne suka yi shirka gabanin mu ko muka bi su wa kunna zuriyatan min ba'di mun zama zuri'a a bayan su fa da na bi muka yi koyi muka yi koyi da su fa da na bi muka yi koyi da su saboda haka ya Allah za su ci a tuhlikuna bi ma fa'ala al-mubtilun za ka halaka mu da makaryata abin da suka iyayen mu da tasiri shirki la yumkinuhum al-ihtijaj bi dalika wato kafa hujja gare su ba zai yi bare kiyama ma ishhadu ala anfusihim bi tawhidi da kuma tunatarwa da aka musu akan harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika nufassilu al-ayat haka nan muke rarrabe ayoyi kamar yadda muka bayyana wannan alkawari wala allahum yarji'un watakila su dawo ga barin kafirci Allah ya kiyaye
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون نعم وتولكما وتكساتي آه يوم كرنت فخلف من بعدهم خلف ورثوا ورثوا هذا الكتاب suka tozarta a taura to daga cikin waɗanda suka tozarta a taura akwai wato dan ba'ura wanda dukkan wani ya san ana cewa dan ba'ura in an ce shedan da dan ba'ura babu wanda bai san su ba suna daga cikin wanda Allah ya musu baiwa suka butulcewa Allah Allah ya bace baiwa kuma Allah koyaushe haka yake yanzu ko gwamnati ne ta dauki ofis ta baka sai ka je ka riga wasa ka saci wannan kai wannan ba dole maka sarku ba to haka Allah Allah yake shi ma idan Allah ya maka baiwa ta addinin musulunci sai zama to ba ka rike shi sai Allah ya kwace dukkan wannan baiwar sai mutum kaga Allah ya dukkan da shi ga mummunan karshe Allah ya kiyaye shine Allah ya ce watlu alaihim naba watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina ka karanta wa yahudawa labari wanda na bashi wato baiwa wakila shi da ayoyi fansala khamina amma ya fice daga wannan baiwa duka a azana Allah min dalika Allah ya kiyaye mu daga wannan kharaja bi kufrihi ya fita daga baiwan Allah da kafircinsa kama sa khutul hayyatu min jiddiha kamar yadda maciji yake fita daga fatarsa wannan mutumin shine bal'amu ba'ura bal'amu dan ba'ura eh من علماء بني إسرائيل ينادى كم علماء بني إسرائيل سئل أن يدعو على موسى أرو إيسي يأدعى على النبي موسى وأهدي إليه شيء فدعا أكمسا كنتر أبو سيا واتوي فانقلب عليه أدعى سيسجليا كل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينادى وإن الله واتو يستجيب الدعاء Allah yana alsa addu'a amma wato yastajibu du'a al-mar'i muslim ma lam yad'u bi qati'atin bi qati'ati rahimin aw ismin ko ma lam yad'u Allah yana alsa addu'a muddin mutum bai yi addu'a ta yanke zumunci ba ya roƙi Allah tsakanin wani da wani Allah ka raba to wannan ko an an samu ka sunanka wato menene ake faɗa gari gobe da nisa ne an an samu ka gobe da nisa ka raba tsakanin wani da wani Allah bai an samu ka wannan addu'a ba yayi maka kamu talala ba an samu ka kiran wannan wannan addu'a Allah baya ba duk addu'a da zai raba wani da wani Allah baya ba wannan kuma duk addu'an da kayi na sakon Allah ne to Allah baya ansa ta amma za a ga mutane da yawa suna yana ansa musu to wani istidraj ake kiran wa ummi lahu inna kaydil matin duk masu wannan abun zuwa wani ɗan lokaci za a ga inda suke da ma wanda suke nema a musu dan karamin lokaci ne Allah zai mai da abun duka a kansu kamar yadda dan ba'ura ya wannan addu'a ta koma kansa amma Allah baya ansa ko mutum da ya mutum da ya gaggawa ba duk addu'a da kai kada ka ce Allah na roƙa ne har yanzu ba bani ba a'a malala in ka yi haka wannan ba ƙaramin laifi bane shi Allah ya halice ka ya san abin da ya dace da kai a lokacin da ya dace da kai saboda haka shi zai baba ka amma addu'a in dai ka roƙi Allah wallahi Allah sai an san tun da ya ce ud'uni astajib lakum kaga abu da talab ne da jawab na shi ba ko ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun amma yujibu al-mudarra idza da'ahu wa yakfu as-su'a saboda haka Allah yana ansa addu'a amma ta yi addu'a na a jinkirta maka ita sai zuwa dan wani lokaci ta yi addu'an nan sai a lahira ne za ka samu lada dan an ba ka abin ta yi ya kashe ka misali yanzu kana neman makami dan majalisa ka buga ka buga ba sa mun roƙi Allah ma ba mu samu ba amma lan ka faɗi ka samu ba dai kai addu'an ba to in ka je ya Allah abin da za ka samu a can sai Allah ya sani kuma ya Allah idan aka baka dan majalisar nan yayi sanadiyar mutuwar to shi kake so to Allah shi ya san bukatan ka ya san lokacin da ya dace ba baka babu wanda ba an sa masa addu'a amma addu'a uku nan Allah baya sa su addu'ar yanke zumunci tsakanin mutane kai addu'a fakar addu'a ka raba tsakanin mutane ne Allah baya ansa ta in ya ansa ta maza ta dawo kanka da kai da wata wa wata tabbas ya dawo mutane su kula wannan abu ba shi da kyau saboda wato kamar wannan ne ake kiran shi mutuwar kuzuma haifuwar kuzuma ne ko haifuwar kuzuma ne idan mutum ya baka kuɗi kai mummunan addu'a ka cutar da kanka kuma ka cutar da shi dan daɗi ne na lokaci dan za ka ji ɗan dubu ashirin ɗin nan suna kare wallahi ka kare ma zuwa ɗan wani lokaci kawai sai ka ga ka zama ba kai ba shi ma wanda ya sa aka masa Allah zai masa wannan ne ya masa istidraj bayan kwanaki kaɗan ki zo gida ta san wahalar rayuwa wannan addu'a Allah baya ba ta haka kuma na sabon Allah shi ma kowanne ne jinsin sabon Allah ne ka je ka aikata da sunan roƙon Allah wannan babu shi da kuma addu'ar mai gaggawa Allah ya sa mu gane to dan ba'ura an ba shi kudi yayi addu'a akan annabi Musa da ya addu'a sai ta dawo kansa fan qalaba alayhi wa la yajibu al-bakru sayyi'u illa bi ahlihi wa dala al-lisanu ala sadrihi harshen sa ya zubo akai kirkin sa fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi shaytan ya rike sa ya zama abokin sa sai ya zama cikin fatattu شوف واتو قصة أخرى وهي قصة بلعامة باعورة Allah ya sake kawo wata kissa shine kissan dan ba'ura kana alimi malami ne babba idan jalasa lil tadrisi idan ya zauna koyarwa ya haduru li majlisi hisnata asharata alfa ko yuhdaru li majlisi hisnata asharata mifaratan tawada kadai da ake kawo tawada ta goma sha in ya fara koyo za a rubuta wato maganganunsa ta wata dubu goma sha biyu mata ilimi ya ga ilimi to ina labarin takardu ina labarin almajirin kuma eh eh ka biyo kunu da alaihi liman da zai zama kenan ينقلون أحاديثه صنع وتوكرات زنجنسا وكان إذا أشكل عليه شيء نظر إلى اللوح المحفوظ إذا وني أبو يدي كيش يمسكوه زي أقعد وسيسير للوح المحفوظ يا كي مقامي فلما كان موسى عليه الصلاة والسلام يقاتل أهل بلد يعني أن موسى يجي فتى عند ريسا وهم كفار طلبوا منه طلب منه أهل بلده أن يدعو على موسى خمسنا متانا جرير سكن ما يوا النبي موسى الدعاء وتموجر الدعاء سيدنا بأولئك قال كيف أدعو عليه وديننا واحد تاز مثلا ممونا أدعو أقوى الدين مدايا وهو نبي من أنبياء الله وأنا أؤمن به كما نينا قسكتا وأنا مؤمن به امتنع فجمع أهل البلد كثيرا من الهدايا متانا قال سكا تارك الكيكا ديوا وأتوا بها إلى زوجته سكا زوما فانسا منكر تارا نان شو براجي ياتي أخوه ما يخاف كل عالم amrun nisa hun halakul alamin kun ga barbar isra'ila nan duka ba ba duk abin da suke mata ne sun halaka su mutane su yi hankali an ce babban mu ya ce da ya bi mace gwara ya zama kabari saboda idan ka bi mace za ta halakar da kai ta raba ta da addinin ka kabari ba zai raba ta da addinin ka ya fi alheri duk yadda za ka kake kuskure ka shiga karkashin mace duk yadda za ka kuma ta yadda za ka gane idan ka tashi neman aure gidan yadda suke haka yan su take saboda haka in ana mulmulan miji a gidan kai ma haka za a maka malam kuma za ka rasa addinin ka ne ba duniyar ka ɗaya bayan ka da haka mutum wanda mace take juya shi yana nan yana walakiki to addini ma haka saboda haka aure ba karamin abu ba mutane su kiyaye eh sai suka zo wajen matan shi wa kana tamliku ita kuma ta mallake shi fa qabila hadaya ta karbi wannan hadiyoyi duka wa ja'at alayhi ta zo wa mijinta qalat lahu haula lahum haqqul jiwa ai wannan suna da hakkin makota la budda an tad'u Allah lahum dole ka roƙa musu Allah to امتنع أولا لفرق يأتي فما زالت به حتى قابل بتقوش تاريخ في حد يدعو على موسى فخرج يا فتاة وكان له جبل يدعى دولي الجوزي إذا أراد الدعاء يذهب إليه إذا أراد الدعاء تنسان كان جوزي يزوى إلي العالم ما سبوتا الله أنت موجب شوى كل ما تجمع جوى سبوتا والله yanzu haka in ka je tsadarin akwai duwatsu to wannan duwatsu a nan bauta Allah duk inda yake ibada ba inda bai zama masallaci ba a cikin duwatsu ne amma duk an gina masallaci yanzu eh wannan karama shi ne eh to da aka yi haka faraki bi himarahu sai ya hau jakinsa yuridu an yadhhaba ila al-jabal yana so ya tafi wannan dutsen da yadda wa ala Musa famtana al-himaru an al-mashi jakin ba sai ki tafiya ضربه يا توكي حتى كاد يقتله يكسر كشيسا فأنطق الله الحمار سأل فرشة جاكي قال له كيف أذهب وأنت تريد أن تدعو على نبي من الأنبياء ta yaya kan tafi kai kana son ka yi mummunan addu'a ga annabi cikin annabawan Allah wal malaikatu wuqufun amami malaikatu suna da gabana yamna'una min al-bashar suna hana ni tafiya ta zan tafi فنزل على الحمار شيك ne ya sauka daga wannan jaki wa mashafi abdani ka ji wujin kantance sai ya tafi fi kafarsa ila almahalli zuwa ga wannan guri ma'ahu jama'atu sufaf tare da mutane kafirai fa sara yad'u ya fara yin addu'a kullama da'a bi su'in da'a ala qawmi duk lokacin da ya mummuna addu'a sai Allah ya murda har sai sai man mutane yake wa mummuna addu'a ba Allah Musa Allah ya yarda abu kin a lokacin وكلما دعا بخير دعا لموسى اذا دعا الارهيد كموسى الله تميكيش الله بس الله تميكي الله موسى الله موسى كذا فقالوا له اسمع ما تخي تجد ابوك كيف أنت تدعو علينا وتدعو لأدونا كان ممونا الدعاء قريب كان ما بديم الدعاء لبا قال له سي وتتنبا أولئك لا أملك إلا هذا وأنا أبونا نكي شيني نام لك تصرف الحق فيه هكذا ألا لا يتصرف في أتكنسا هكذا فعند ذلك اندلع لسانه حتى وقع على ركبتيه اي اي هرشن سيزبو سيد افادا كان كيوميسا وخرج من جوفه نور ونحس يا قتل فقال له الان سلبت جميع ما كان عندي an kwace mu duk abin da nake da shi wannan hasken da ya fara imani shi lam yabqa al'ana shay'un minhu الاسم الذي أدعو به نسيته سنة الله لك أدعى لشيء نامت والإيمان ذهب عني إيماني يا لم يبق إلا المطلق ما يجيش كثير ولكن أدلكم على شيء الله أكبر يتذلون مقولين in fa'altumuhu in kun aikata shi yanfa'ukum zai amfani ku akhriju nisa'akum ku cire matan ku duka to wannan shine hadisin da annabi yake fada inna awwal fitnati bani isra'il ko inna awwal fitnati kanat bani isra'il kanat fil nisa' farkon fitina da ta auku a cikin banu isra'il shine fitinan mata sun hallaka su eh mata su yi haƙuri ba irin ku kuke nufi ba waɗancan kafirai da يتجردن دون سكوبي ويدخلن في صفوف واتو رجال جيش موسى سكوبي تسي شيغا cikin sahu mazajen rundunan annabi Musa kuma wala tamtani wala tamtani umratun an rajulin hawala kada mace tsaya da ta duk namijin da ya neme ta kada ta dan ba ura ga musu fa idza zanu anzala Allahu alaihim al'azab in sun yi zina ce kenan kun samu galaba akan su Allah zai saukar musu da azaba la a'rifu lakum hilatan illa hada yace ban san muku wani dabara da za ku yi kan annabi Musa sai dai wannan saboda haka mutane su kula zina ba ƙaramin abu ba ne tun daga shi wannan ya ce shi ne kawai hanya da zai hallaka wato wannan annabi musa ta ce a kiyaye fa fa'alu dalika suka aikata haka wa banu isra'ila fi fahishatin banu isra'ila sai suka auka zina hatta ja'a rajulun ila musa yumsiku ajnabiyyatan har wani wani mutum ya zo yana da kida mace wajen annabi musa wa qala ya nabi allah la'allaka tamna'u min hadha zaka hana ni wannan ko wa taqulu innahu haramun zaka ce shi haram ne qala musa na'am amna'uka min amna'uka min hadha هذا وهو حرام لا هذا كما حرام فوقع عليها يا أوفى ما كان بين يدي نبي الله موسى فأنزل الله طاعونا ألا تكون رسل النوبات فمات منهم سبعون ألفا في ساعة واحدة متو دبو سبعين سكة متو ألوك سيسي تو كاغا مما ديدين ألا كاوا إسحي idan mutum ya ce ba zai bar gida ba to ta zai halaka shi ko walillahi junudu samawati wal ard sojojin Allah Allah ya da su ai ba sai malaika kare ba eh cuta warada min junudu bil adwa ko eh fa wato فجاء شمعون كان من انصار موسى اكو وني متو انا ce masa shamun yana cikin mace maka annabi Musa falamma sami'a bil qissati da ya ji labari wa kana indahu harfa min al hadith akwai kogi na bakin karfe hatta jama'ahuma fi harbati wa rafa'ahuma ila sama ya rige su take a gaban annabi Musa wa qala ya rabbi hakaza naf'alu biman ya'si haka zamu wa wanda ya saba maka wa ya'si nabiyyaka zai saba annabiyaka to haka ya dace mutum ya zama yana da karfi a addini duk mutum yadda yake in ya sabi Allah karka saurara masa karka saurara masa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da takobi ba ya yaki addini kai kuma da menene za ka saboda haka sako ka kai shi yadda kake kin kafirci kowanne ne sako ne haka zaka ga mumini kamili fa kashafa Allahu balaa sai Allah ya yaye musu bala'i dalili shamun ba'da ma mata minhum sabuna alfan فغلب المسلمون الكفار ألوكة المسلمين سكر جاي كافري وأخذ بلعام أكا كام بلعام أكا كاشي النبي موسى سبو ده هكا لوكة يا كساتو زامو كان أدن إن شاء الله في الله كيمو وشجبا أكا ونكسا لبنسورو الله يكيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
alhamdulillah gode wa Allah da nuna mana ƙarshen wannan tafsirin karatun Qur'ani a wannan zawiya ta ce